بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم نون لتافينا لامية العرب زامو دورا دكي عند مكة آه a baiti da muka kwana na ƙarshe a karatunmu baiti biyu yana cewa fa in ma tarai ni kabnatul ramli bahiya in ma kina gani na kamar macijiya lokacin da nake shan hantsi a larikati bisa taushin jiki a hafa na yi faso kafata ta yi faso ta tsatsage wala atana alubana sa takalmi yace to fa inni la maula sabari hakika ni ma abocin hakuri ne ajitabu bazzahu ina yafa mayafi irin na hakuri ala misil qalbi sim'i a bisa zuciya irin ta kirkeci wal hazma ai daman himma af'alu ita ce abri ba karfin jiki ba himma yace wa adimu ahyanan wa agana wa innama yana lulgina zulbu da tilmuta bazzili wa adimu ahyanan wa agna wa innama yanalu ligina zulbu da tilimu tabassir wa a'adimu ahyana wani lokacin na kan rasa sai ya zama wani lokacin bani da shi wa agana wani lokacin kuma sai ya zama ina cikin wadata mana wannan ya ga ai wannan yanayi da ya gaya maka yake ciki na damuwoyi da bakan ciki da sauransu ba fa kullum bane shine abin da yake so ka gane wa a'adimu ahyana wani lokacin na kan rasa sai ya zama babu wa agana shi ma sai ka ce a hayana wani lokacin na kan wadata wa inna ma yadda lamarin yake zulbu udati ma'abocin nisa da gida almutabazzili wanda yake wanda almutabazzili wanda zai ware ya nema yanalul gida shi yake samun wadata wannan abin da yake nufi wa inna ma hakika da lamarin yake zulbu da ce ma'abocin nisa da gida almutabazzili wanda baya son jikinsa shine almutabazzil wanda zai iya yin kowace sana'a dan ya samu abin da zai ci shine almutabazzil inda ko ya samu zai yi zai yi in wani aikin lebaranci na gini ya samu zai yi in sana'a ce ma ba zai rena ba in gadi ma za a ɗauke shi a shago in yaron shago ma za a ɗauke shi sai an tashi a bashi iya abin da zai ci ba zai rena ba yace to zulbu da ci wanda yayi nisa da gida almutabazziri wanda ya zama kuma baya son jikinsa mana zai ware abin da ya kawo shi ya dalul gina to shi yake samun wadata a wannan baitin akwai darusa eh nan da yace wa a'adimu ahyana wani lokacin na kan rasa wani lokacin na kan rasa to dama haka rayuwa take duk inda mutum ya kai ga samun fatahi to wani lokacin za a samu abubuwa sun tsaya saboda haka mutum ya san da wannan a rayuwa eh ba wai ko da yaushe ne in harkokinka suka tsaya jifanka akai ba eh ka san yawanci mu mutanen mu da harkoki sun tsaya mutum ya ce jifan sa akai eh kuma ban ce wai ba a yin jifan ba jifan ma ana yi amma dai ba kowane lokaci ne dan al'amura sun cake maka a ce wai wani yana da hannu a cikin abin da yake damun ka ba in ya zama duk matsalar da ta dame ka wani yana da hannu a ciki to shi kuma Allah ya ina nasa eh shi kuma Allah ina nasa sai ya zama duk fawar Allah ka tattara ka ba bayin Allah kenan in dai zama duk abin da ya same ka wani ne ya ja maka to shi kuma Allah ina ina sunan Allah na cewa shi addaru ne ina sunan Allah na cewa shi almuntakimu ne ina sunan Allah na cewa shi almusillu ne ina sunan Allah na cewa shi alqadiru ne saboda haka duk inda mutum ya kai ga wadata ko harkoki suka kai ga ja to wani lokacin zai zai fuskantar matsala duk inda ka kai ga masoya wata ran za a samu su za su juya maka baya duk inda kai ga kwastomomi wata ran wasu za su janye duk inda kai ga abokan mu'amala wata ran za a iya samun matsala ko ya zama masu so su baka su ma ba su da shi eh to wa adimu a hayana wani lokacin na kan rasa sai ya zama ban samu ba wa agna wani lokacin kuma sai ya zama to na zauna a cikin wadata wa inna ma yadda lamarin yake zulbu'udati ma'abocin nisa da gida almutabazzili wanda zai dage ya nema ya nalo gina shi yake samun wadata wannan darasin da ke ciki cewa duk mutumin da ya jajirce ya zama baya raina sana'a zai yi sana'a da ta dace da shi to zai samu rufin asiri a rayuwa amma nan da ya ce wa inna ma yana gida zulbu da ce ma'abocin nisa da gida nasarori da yawa da ake samu a rayuwa sai an bar gari amma akwai wanda Allah yake musu haka kamar mu dai nan kasar tamu misali mu Najeriya kasar Hausa musamman a dan da kadan baya yawancin idan ka zo anguwa ko ka zo gari ka tara arammomi mahaddata alkur'ani guda goma za ka samu bakwai ba a garinsu suka haddace alkur'ani ba za ka samu bakwai ba a garinsu suka haddace kur'ani ba sai da suka fita wani garin shine wa inna ma yadda lamarin yake zulbu da ci wanda ya nisa da gida almutabazzili wanda zai ware fa ya nema ba wai ka tattara kayan ka tafi tsangaya neman qur'ani ba a sai ka jajirce shi yasa ce almutabazzili yau wato shine sannan kuma koda ilimin boko ma ka samu wasu daga cikin manya-manyan yan boko na garinku ka samu gwamnonin yan garinku yan majalisu da sauransu in ka tara goma za ka samu bakwai da suka tafi wata jami'ar da ba ta garinsu ba wani sai da ya fita a garinsu ya je wani ƙauyen wani sai da ma wani sai da ya bar garin ma ya je karatu to wannan yana nuna cewa kamar mahimmancin barin gida lokacin da ake da wata bukata ta musamman eh to shine kuma ko da neman kuɗin nema ko da neman kuɗin nema yawancin wasu garuruwan wasu garuruwan za ka ga manya-manyan masu kuɗi na wannan garin za ka samu baƙi ne za ka samu baƙi ne in ka zo irin nan kano ka duba irin su kwari su singa su sabon gari in aka fara gaya maka aran momi da mutanen da suka zo garin neman ilimi suka juya suka zama 'yan kasuwa masu manya-manyan miliyoyin kuɗi za ka yi mamaki me yasa saboda shi ɗan birni lokacin da za su zo watakila gadi za su fara yi ko shara za su fara yi a shago kai a yanzu hakan nan muna da almajirai da yawa wanda wasu suna kwari suna da ko wasu suna singa suna da ko to dan birni ba kowa zai je yadda wannan ba daga dako kuma kwana ɗaya biyu alhaji ya jarraba ka ya ga amanar ka ya jarraba ka ya ga amanar ka ya jarraba ka ya ga amanar ka da ciniki ya fara sai ce rike min nan daga dako sai ka koma kana taya shi ciniki in arziki yayi gaba sai a bude wata rumfa sai a ce ko kai ma je ka rike can daga nan bayan wasu shekaru sai ka zo ka samu ya zama miloniya daga dako irin wannan babin aka ce za a yi magana da shi maganganu ne masu yawa kowa ya duba garin su duk a garin da kake ka je manya-manyan kasuwannin garin ku ka duba za ka samu da yawa daga cikin manya-manyan 'yan kasuwar almajirai ne wani in ya zo ma ɗaya zai saya zuwa biyu kayan a kayi zai fara yawo da shi a kayi zai fara yawo da shi wani ma in ya zo farko share shagon ma za a bashi ya fara yi daga fara shagon share shago ya fara taya alaji wannan ba da kaya daga nan in alaji zai tafi sallah ko zai tafi wani guri sai a bashi a gurin daga nan sai a buɗe wata rumfar a ware shi daga nan shi ba Allah sai bashi sai yayi nasa to wannan abin da yake nuna mana cewa lallai da yawa nasarori ana samun sun aka bar gida kuma duk inda kake ka duba garinku ka duba manya-manyan kasuwannin garinku ka gani kuma ka duba manya-manyan yan bokonku misali shugabanni da sauransu ka kalla ka ga wane ne yayi firamare a cikin garin yayi sakandare yayi jami'a a sakandarin kuma yake rike da wata kujera bai taba zuwa ko ina karatu ba to shine wa inna ma yanal gilazul bu'ud lil mutabassili shi ma yace nan al mutabazzil bai ce sai wanda zai jajirce ne ma in ka fita nema ba fa sai ka ware ka nema eh to shine wa a'adimu ahyana wani lokacin nakan hana nakan rasa wa agana wani lokacin kuma nakan kasance cikin wadata wa inna ma yadda lamarin yake zulbu udati wanda yayi nisa ya bar gida almutabazzili wanda zai wanda baya son jikinsa shine almutabazzil wanda kowace sana'a ce zai iya yi dan ya rufa kansa asiri yanalul gina yana samun wadata fala jazi'un minkal latin mutakashifin wala marihun tahatal gina atakayyalu fala jazi'un min kallatin mutakashifin mutakashifun wala marihun tahatal gina atakayyalu fala jazi'un ban kasance mutum mai raki ba shine jazi'un mutum mai raki abu kadan yana samun sa kai gari fa ya cuta gari fa ya cushe kai ana fa cikin masifa ana cikin bala'i to irin wannan ba mazantaka ba ne diddan abubuwa suka yawa za a koka amma kar abin ya zama kamar al'ada akwai wanda kusan su sharrin ma suka iya faɗa kafin ya faɗi alkhairi ɗaya sai ya faɗa maka sharri goma in kuka zauna da shi in zai kawo maka labarai goma to za ka samu bakwai din na sharri ne kai ƙasar nan ana cikin masifa kai ana fashan talauci kai yunwa fa ta yi yawa to irin wani abubuwan duka akwai akwai rashin a a wannan tafiya ta shamfara kuma ko addinin ma to akwai kaskanci a cikinta yace to fala jazi'un ban kasance mutum mai raki ba min kallatin saboda wata wahala da na fuskanta da shi fuskanta a rayuwa shine kalla eh kallatin saboda wani talauci saboda babu shine fala jazi'un min kallatin ba na yin raki min kallatin saboda babu in ba da shi ba raki nake ta yi ne ta kuka cewa kai ƙasa fa ta yi zafi a ya ce ce ba na haka eh ba na haka saboda talauci mutakashifin ina mai bayyana talauci na a fili shine mutakashifin bayyana talauci ha kawai dan harkoki sun tsaya ka daina wanka ko ka daina wanki ko ka daina goge kayanka an saba kai dan gayu ne zaka taje kanka ka fito fes fes sai a ganka ka fito riga duk tayi sufurin ta tanta gure wane ya akai ne ai ka san wata, wata yayi basu biya mu albashi ba eh ai ka san ba ai albashi bane to kar mutum ya zama mutakashifin mai nuna talaucin sa a fili in kana tare da mutane kai iya bakin kokarin ka wajen boye damuwar ka sai wanda ya dace ya sani shine mutakashifin mai bayyana talauci ka zo ka sa hula ko wanki babu ka sa riga ta yi dukun-dukun ya aka yi wai albashi ne ba yi ba to kar mutum ya zama haka shine fala jazi'un ban kasance mutum mai raki ba min kallatin saboda talauci mutakashifun mai nuna talauci a fili wanda duk wanda ya gani ya san ina cikin masifa yace ban kasance haka ba kuma haka ake so namiji ya kasance wala marihun ta talgina a takayyalu wala marihun sannan ban kasance mutum mai takama ba ta hatal gina a ƙarƙashin wadata a takayyalu ina yi wa mutane girman kai lokacin da wadata ta zo al'amura suna ja to ba na yi wa mutane girman kai shine marihun shine takama kana takama kana na cewa wani ma in wadata ta kai wadata sai daga ganin kamar wanda ba su da shi ma kamar su suka ja wa kansa talauci sai rena abokansa wanda ba su da ko sisi to yace ba na haka shine wala marihun ban kasance mai takama da alfahari da cika baki ba ta talgina a ƙarƙashin wadata in kana da wadata kai ta cika baki kana tawa ɗan uwanka da abokanka girman kai kana musu kallon hadirin kaji ran da babu da Allah ya jarrabe ka kaɗan wannan abubuwan da za ka musu za su yi ta ɗaukowa kaga nan fa yace yafi ƙarfin ya ci kaza nan fa yace yafi ƙarfin ya sa sutura iri kaza nan fa yace mana kaza ya ce mana kaza ka dubawa da da ko sallama baya mana amma gashi wai shine zai wuce wai yazo ya mana sallama saboda ta kare masa saboda haka yace wala marihun ban kasance mai takama ba ta hatal gina a karkashin wadata in wadata ta samu ba albazaranci zan yi ta yi ina daukan mota ina guje guje a gari ba a takayyalo ina mutane girman kai lokacin da kake da wadata ka saya wa 'ya'yanka mota suna ta guje guje a cikin gari suna ta guje-guje a cikin gari ko ka saya musu mashina suna ta guje-guje a cikin gari duk nau'i ne na marihun takama za ta yi wa Allah jarabe ka harkokin sa tsaya ya zama babu motar sai a ce da ka san lokacin da wani ya guje-guje da mota ku a cikin gari ko kuma kai din Allah sai tsare ma dukiyar har ka mutu da ka mutu watakila su babu rabansu a dukiyar shikenan da ka mutu an raba gado an ba su kwana biyu dukiyar ta lalace sai su shiga kundin tarihi in aka cire ma kenan laifin girman kai da walakanta talaka sai su shiga kundin tarihi sai ai da suwa sun taka mutane yadda suke so eh shine wala marihun ban kasance mai takama ba ta gida a karkashin wadata a takayyalu ina mai yiwu mutane girman kai daga kuyala ne shine hadisin man jarra sawbahu khuyala wanda ya ja tufafinsa saboda takama to a takayyalu ina yi mutane takama da girman kai eh ولا تزده الأجهال حلمي ولا أرى سؤولا بأقابل أقاويل أن ملو كو أن ملو آه ولا تزده الأجهال حلمي ولا أرى سؤولا بأقابل أقاويل أملو a shamfara ce wala tasdahil ajhalu al ajhalu mutanen da suke jahilai wala tasdahi hilmi ba sa ƙure haƙurina eh ba sa ƙarar da haƙurina su ƙure haƙurina eh saboda haka za a yi tamin abubuwa da yawa na jahilci in kan kau da kai to haka ake so namiji ya kasance e wala tazdahil ajhalu al ajhalu jahilai wala tazdahi hilmi ba sa kare hakuri na amma alai mutun ya kalla yawanci ajhal ko jahalu da za gani ko irin su jahilu yawancinsu ba suna nuna wanda ba shi da karatu ba ne e yawancinsu ba wai abin da ya ce yawancinsu a wata wani lokacin a jahal ɗin zai iya zamto jam'i ne na jahilu e wani lokato a yawanci in ka ji ana jahili jahili musamman a karatu in ka ji ana cewa jahili jahili to ba ana nufin wanda bai san komai ba a'a mutumin da yake da wauta abin da zai sa ya zage ka ba mai yawa ba ne abin da zai sa ya maka wani rashin hankali ba abu ne mai yawa ba abin da zai sa ya fusata kawai wasa za ka iya masa sai ya fusata kai wani abin za ka yi ma ba da shi kake ba in ya nuna da shi kake sai sai ransa ya ɓaci to su ne a jihal mutane masu wauta wanda ba su da daɗin ma'amala eh wala tazdahil ajhalu hilmi al ajhalu jahilai su ne mutanen da ba su iya ma'amala ba wala tazdahi hilmi ba sa iya ƙure haƙurina saboda haka za su yi na haƙura ba sa iya ƙura haƙurina wala ura su'ulan wala ura ba za a ganni ba su'ulan ina mai yawan tambaya bi a ƙabil a ƙawili a gurbin a ƙawil zantuttuka na ƙarairayi shine a ƙawil zantuttuka na ƙarya da gaskiya ba za a gani ina ta yawan bincike ba su'ulan sa'ulan ina mai yawan tambaya bi a aqabil aqawil a gurbin zantittika an mulu ina mai annamimanci saboda haka shi ma wannan abin aibi ne eh wala tazdahil ajhalu hilmi jahilai ba sa iya kure hakuri na wala ura ba a gani na sa'ulan ina mai yawan tambaya bi a aqabil aqawil a gurbin zantittika an mulu ina mai annamimanci ba za a ganin ina tambaya cewa wane kan aikin me yake yi ne wane ya samu aiki ko bai samu ba wane ya gama makaranta ko bai gama makaranta ba kwana biyu ina ganin wane a gari yaya ko an kore shi a gurin aiki ne wane yana zuwa kasuwa ne mai sana'ar wane ina wane ya samu kuɗi wane ya gina gida a ina ya samu kuɗi ya gina to irin wannan bincike na sirrukan mutane wanda abun bai shafe shi ba ya ce to ba a gani na ina irin wannan abun shi ma wannan mutum ya zama aibi ne a rayuwa ya zama duk abin da kaga mutane suke sai ka tambaya a ina suka samu me yasa suke yi in abu ya shafe ka sai ka tambaya in abu bai shafe ka ba kuma shikenan ka bar mutane a yadda suke eh hasali mutane da yawa a rayuwa ka ga mutum a cikin riga a cikin mutunci ya hu maka alkhairi akan ka san laifin sa karka masa ganin banza saboda haka wannan aibi ne a rayuwa ka rika binciken laifukan mutane shamfara ya ce to ba za ka ganni ba e wala ura sa'ula ba za ka ganni ina mai yawan tambaya ba bi a akabil akawil a gurbin zantin zantuttuka an mulu ina mai ina mai annamimanci walailati na hasan yas dalil qausa rabbuha wa aqda'uhu allati biha yatanabbalu وليلة نحس يصدل القوس ربها وأقضأه اللاتي بها يتنبل آه وليلة نحس شي مانا أقوي واو ربا مانا ورب ليلة نحس سودي وأكن سامدري نحس وندي كنهيسي masu ilimin taurari suna da suna da wasu abubuwa da suke gane lokuta rana za su ce rana kaza na hisa ce ko sa'ida ce ko muntajiza ce ko a ce lokaci sa'a kaza na hisa ce to walailatin hafin abin da ya sace walailatin hafin tun lokacin jahiliya daman su laraba suna da ilimin taurari yawanci na hisan lokuta su ne lokutan da ake aika aika in barayi za su yi fashi to waɗanda suke ba su sa'a za su ba su na hisan lokuta ne duk wani mai barna akan ba shi na hisan lokaci ne je wannan aika aika in kuma abubuwa ne na alkhairi kamar neman aure neman kuɗi to sai a samu lokuta sa'idai sai a yi e to akwai lokuta na hisai akwai sa'idai akwai kuma lokuta muntajizai wanda alkhairin su bai kai na sa'idai ba kuma sharrin su bai kai na nahisai ba saboda haka su za wannan za su iya karban kowane irin aiki saboda haka to shi ma irin wannan ilimin akwai shi a wajen malamai in addu'o'i ne za a ce addu'o'in dafa'i sai a samu wasu lokuta na hisai sai a yi in kuma addu'o'i ne na jalabi na neman ɗaukaka da sauransu sai a samu lokuta sa'idai sai a yi idan kuma wasu ayyuka ne wanda suka shafi wasu abubuwa sai a samu wasu muntajizan lokuta wannan shi ma ilimin dai akwai shi duk da malaman musulunci sun yi maganganu daban-daban a kansu amma dai ba a ƙaryata ilimi eh ba a ƙaryata ilimi in mutum Allah ya bashi ilimin ya gano wasu abubuwa to kar ka ƙaryata shi saboda in ka ƙaryata shi kai zaka ji kunya saboda shi yayi magana ne bisa ilimi kai kuma ƙaryata shi da zaka yi zaka ƙaryata shi ne bisa jahilci eh to shamfara ce walailatin hasin sau da yawa akwai nahisin dare yasdalil qausa rabbuha rabbuha ma'abocin ma'abocin shine rabbuha ma'abocin kibiya shine kwari da baka yasdalil qausa yakan yakan yakan kona wannan qaus bakar tasa shine abin da yake harbi da shi saboda tsabar na hisancin wannan daren da sanyinsa bakar da mutum yake harbi da ita wanda ita ce garkuwarsa sai ya kona ta dan ya ji dimi kaga kaga sanyi ya kai sanyi shine walailati nahasin akwai dare wanda yake na hisi mai tsananin sanyi yasdalil qausa rabbuha ma'abocin kwari shine baka yasdali yakan yakan kona kausa ita wannan ita wannan bakar tasa wa aqda uhu da ƴan wannan tsimangun nasa allaci biha wanda da su ne ya tanabbalu yake feka kibiya da kibiyar da yake harbi da kwarin nasa da itaciwan da da su ne yake fera kibiyar da yake harbi amma idan sanyi ya sanyi sai ya kunna mata wuta ya kora ta dan ya ji dimi kaga ai sanyin ba irin wannan muka sama bari saba da shi bane shine yasdal qawsa rabbuha wa aqda uhu da yan tsumangun sa aqda uhu shine tsumangu yan itacuwa haka wanda ake feke su ai kibiya da su allati bi hayata nabbal wanda da su ne yake yin kibau amma sai ya kona su ya ji dumi da su saboda tsananin sanyin nan eh da astu ala gadishin wa bagashin wa suhubati su'arun wa irzizun wa wajarun wa afkulu da astu ala gadishin wa bagashin wa suhubati su'arun wa irzizun wa wajarun wa afkulu shamfara ce a wannan lokacin da astu sai na kutsa ala gadishin a bisa duhun dare a irin wannan lokacin saboda in ban manta ba tun a farko mun ce shi shamfara fansa yake ɗauka na abin da aka yi masa fansa yake ɗauka na abin da aka yi masa na bautar da shi da kuma yaƙe-yaƙe da wannan ƙabilar ta da ƙabilarsa ta kakkashe masa jama'a to da astuna kutsa ala gadishin a bisa tsananin duhun dare wa bagshin da kuma ruwan sama shine bagshin ga duhu ga ruwan sama wa suhbati abokan tafiyata a wannan daren su'arun shine matsananciyar yunwa wa irzizun e wa irzizun da sanyi shine wa irzizun da sanyi tunda an yi ruwan sama ai dole ai sanyi wa irzizun da sanyi wa wajarun da tsananin tsoro wa afkulu da kuma makyarketa shine wa afkulu ko wa afkalu e wa afkulu wa afkalu da kuma makyarketa shi da yadda mutum yana jin sanyi jikinsa yana rawa gababansa suna kaɗawa yana kikkiba shine afkulu makyarketa to a wannan duhun daren a haka yake kutsawa ya je ya aika aikar da zai yi na wannan fansa da yake nema ɗauka shine da astu na kutsa ala gadishin a bisa duhun dare shine gadishin duhun dare wa bagishin da kuma ruwan sama wa suhubati abokan tafiyata a wannan duhun dare da ruwan su'arun ita ce matsananciyar yunwa wa irzizun da sanyi wa wajarun da tsoro wa afkalu da kuma makyarkyata kaga kaga ai tashin hankalin ya kai tashin hankali a iya wannan baitin guda ɗaya ka kalli siffofin da ya bayar wanda kowane ɗaya tashin hankali ne farko ya ce da astu na kutsa ala gadishin a bisa duhun dare kaga duhun dare ma in dare ya duhu ko ba ruwa ana tsoron yawo saboda gari ya yi duhu to gadishin duhun dare wa bagashin da ruwan sama kaga komin hasken ana ruwa ma kaga fakewa ake wa suhbati abokan tafiya ta a wannan lokacin su'aru shine matsananciyar yunwa kaji abu na uku su'aru matsananciyar yunwa ita ce abokiyar tafiyarsa wa irzizun da sanyi kaji matsala hudu kowane ɗaya zai iya hana mutum fita wa wajarun da tsoro kaji matsala biyar wa afkulu kuma ga makyarketa jiki yana ta kikkiba saboda sanyi kaji iya wannan baiti sai dai kawo matsaloli wajen guda shida wanda yake fama da su amma duk da wannan matsalolin da yake fama da su fa bai hana shi yayi kokari wajen cimma burinsa ba to duk da wannan ta'addanci yake yi amma mun ma zamu iya koyan darasi kada matsaloli na rayuwa su hana ka wasu matsaloli su hana ka cimma wasu manufofinka da kake so a rayuwa ka fara shirya wasu abubuwa na alkhairi kawai da an dan samu wata matsala shikenan sai ka tattara ka watsar sai ka ce ai ni tunda abu kaza ya faru ma na daina karatu da ina zuwa makaranta ina zuwa makaranta tun da aka samu matsala kaza na daina zuwa to karka yi haka karka yadda in mai ta'addanci zai yi ta'addanci da waɗannan matsaloli guda shida to yaya kuma kai a matsayinka na mai neman arziki ko mai neman ilimi hasali ma malamanmu suna ce mana ɗalibin ilimi shine wanda zai iya karatu a kowane hali in kana da kuɗi ya zama za ka iya karatu in ba ka da kuɗi ya zama za ka iya yin karatu idan kana da lafiya za ka iya yin karatu in baka da lafiya ma za ka iya karatu to wannan shine ɗalibin ilimi daga cikin malamanmu da aka yi magabata masu darasu malamai masu tsananin kishin alkur'ani malamanmu na tsangaya akwai malamin da Allah ya masa arziki sosai Allah ya masa arziki ya tara masa kuɗi sosai idan ya tashi zai ɗebi takara sai ya ci ko aljifayensa da kuɗi sai a ce sai aka ce an ce kuɗi kuna hana karatu ko kuɗi an ce kuna hana karatu ko haka ne eh kuna hana karatu to shikenan sai ya ci ko aljifayensa da kuɗi sai ya ɗauki ƙur'ani ya ɗauki takara izu sittin in ya ɗauki ƙur'ani sai ya cire bangon ya cire bangon can sai ya ɗauko izu sittin ya rike ya kama takara ya ce ku hana karatun in kun isa ku hana karatun in kun isa haka zai zauna ya wuni da takara in junanka kuɗi ne shi aljifayen sama cike suke da kuɗi kuma ba za su hana shi karatu ba an yi daga cikin malamanmu su ma wanda shi wannan kan wannan kama mun gan su ma mun zauna da su mun samu tabarrukin su akwai wani daga cikin malamanmu da aka yi na garin mu akwai malam na iya Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ana cewa wai kura maci tilawar gardi ka san a mu yaran mu na tsangaya in an ce kura ma'ana ana nufin mata mana wai kura mace tilawar gardi wai mace tana cinye tilawar gardi idan mutum ya ɗanyi karatunsa jaba-jaba sama-sama sai ya yi aure to wannan kijiba kijiba da buga-bugar neman abinci da ƙoƙarin ciyar da gida wani anan karatun yake lalacewa shi yasa da yawa sukan ƙi yin aure he mutum ya gyara karatu ya daidaita komai ya gyaru tukun sai ya karatu saboda wannan kirarin da suke wai kura mace tilawar gardi to shi malam na iya ana cewa kura mace tilawar gardi ya ce ai kurar ma don ubanta ta san wace tilawa take ci ka sa ƙur'anin ka dake shi da kyau mana kaga in ta isa ta ci ka sako saukar sumuni ɗaɗɗaya duk sumuni kika masa biyawa dubu ka gani in kurar ta isa ta ci wannan tilawar shi ne ya ce ai kurar ma don ubanta ta san wanda take ci in ka yi karatu ne laɓa-laɓa sama-sama nan da nan al'amura na rayuwa suka zo shi kenan karatu sai mutum ya kama kama kame eh to wannan shi ma wannan baitin duk da za ga ta'addanci ne amma akwai darasi ga mutumin da yake so ya gina rayuwarsa eh shine da astuna kutsa ala gadshin a bisa duhun dare wa bagashin da ruwan sama wa suhubati abokaina a wannan lokacin su arun yunwa ce wa irzizun da sanyi wa wajarun da tsoro wa afkalu da kuma tsananin makyarketa eh fa aitamtu niswanan وأيتمت إلدة وأدت كما أبدأت والليل الليل فأيتمت نسوانا وأيتمت إلدة وأدت كما أبدأت والليل الليل yace fa'ayyamtu fa'ayyamtu niswanan afwan eh fa'ayyamtu niswanan na mai da mata gwagware shine fa'ayyamtu niswanan fa'ayyamtu na mai da gwagware, fa'ayyamtu niswana na mai da mata gwagware, mana na je na kashe musu bazaje kenan a daren. Saboda haka fa'ayyamtu niswana na mai da mata gwauraye, wa aitamtu ildatan na mai da yara marayu shine wa aitamtu illatan na mai da yara marayu wa uttu kuma na koma kama abda'atu kamar yadda na fara wallailu alyalu dare yana tsakiyar daransa gari bai waye ba a daren zai je wannan ta'addancin kuma ya dawo gari bai waye ba shine fa ayyamtu niswanan na mai da mata gwagware na kashe mazajensu wa aitamtu ildatan na mai da yara marayu na kashe iyayensu wa uttu na koma kama abda'atu ta inda an fara wallailu alhalin dare alyalu yana tsakiyar daransa gari bai waye ba wa asbaha anni bil gomai sa'i jalisan fariqani mas'ulun wa akharu yas'alu wa asbaha anni bil gomai sa'i jalisan fariqani mas'ulun wa akharu yas'alu wa asbaha anni wa asbaha sai na waye gari shine wa asbaha anni sai safiya ta waye gari ta waye gari eh fa asbaha anni bil gumai sani jalisa fa asbaha anni sai safiya ta waye gare ni bil gumai sa'i a gurin da ake kiransa gumai sa jalisan halin kasancewa ta ina zaune fariqani sai ga wasu jama'a guda biyu mas'ulun ɗaya jama'ar ana tambayar su wa akaru wasu kuma jama'ar yas'alu suna tambaya ana tambayan wasu wasu suna tambayan wasu daman irin wani abuwa suka faru na ta'addanci za a fara me yake faruwa ne ya aka yi har kaza ta ina suka zo ta ina suka fita shine wa asbaha anni bilgo mai sa'i jalisan wa asbaha sai na waye gari anni eh wa asbaha anni sai gari ya waye gare ni bilgo mai sa'i a gurin da ake kiransa gomaisa sunan wani gari ne sunan wani guri ne gomaisa jalisan ina zaune wani guri ne tsakanin makka a wuraren madina ne eh gurare wuri ne wanda ke kusa da madina eh shigo mai sa gurare ne wajajen su najadu ne jalisan ina zaune fariƙa ne jama'a guda biyu mas'ulun ɗayar ana tambayanta shine mas'ulun ana tambayar ɗayar wa akar wasu jama'ar kuma yas'alu suna yin tambaya kamar ka tambaya me suke cewa faƙalu laqad harrat bilailin kilabuna faqultu azib faqulna azibun assa am asafur ulu faqalu laqad harrat bilailin kilabuna faqulna azibun assa am asafur ulu faqalu sai wannan jama'ar da suke tambaya faqalu sai suke cewa laqad harrat bilailin kilabuna laƙad haƙiƙa kilabuna karnukan muharrat sun yi haushi bilailin da daddare mu dai kawai mun ji karnuka suna haushi da daddare faƙulna da muka ji wannan haushin karnukan sai mu ce a zi'ibun assa a zi'ibun shin kura ne assa ta biyo dare am assa fur'ulu a zi'ibun a shin kerkeci ne shine zi'ibun a zi'ibun shin kerkeci ne assa ya biyo dare am asafur ulu ko kuma dan kura ne ya biyo dare su dai ka san daman karnuka in dare yayi in sun ga bakuwar fuska za su yi haushi to mutanen da ya zo yi wata adi su dai sun ji karnuka suna haushi da aka zo ana tambayan su ya aka yi kawai mu dai abin da muka ji mun ji karnuka suna haushi muna fitowa ko muka ji an kashewa da an kashewa ne shine faqalu suna cewa laqad haqiqa kilabuna karnukan muharrat sun yi haushi bilailin da daddare faƙulna lokacin da muka ji haushin wannan karnukan faƙulna sai muka ce a zi'ibin assa shin kirkeci ne assa ya biyo dare am assa fur'ulu am fur'ulu ko kuma ɗan kura da assa ya biyo dare wataƙila kirkeci suka gani ko ɗan kura suka gani suke wannan haushi falam yaku illa nabba atun sun mahawwamat faƙulna kaɗatun ri'a amri a ajidalu falam yaku illa naba'atun summa hawwamat fa qulna qadatun ri'a amri a ajdalu har yanzu dai waɗanda ake tambaya me ya faru suna ba da amsa suka ce falam yaku mu ba mu ji komai ya kasance ba illa naba'atun sai wani abu kamar kukan zaki shine nab'a shine kamar rurin zaki eh shine falam yaku ba abin da ya kasance ba abin da muka ji illa nab'atun sai wani abu kamar rurin zaki summa hawwamat sannan sai wannan rurin zakin ya shiru mun ɗan ji dai kamar wata ƙara haka ko kukan wata dabba shikenan sai muka ji shiru faƙulna lokacin da muka ji ma sai muka ce kaɗatun shin durwa ne wannan tsuntsun da muka yi mata magana a kansa faƙulla ya muka ce kaɗatun shin durwa ne ri'a aka firgita ta amri a ajdalu amri a ajdalu eh faƙulla kaɗatun ri'a sai muka ce shin durwa ne aka firgita ta amri a ajdalu ko kuma kumurci aka aka aka firgita shi da kumurci shine irin manya-manyan macizan nan baƙaƙe sai muka ce shin eh to kaji amsar da suke bayarwa wasu suna tambaya me ya faru wasu suna ta ka san daman abu ya faru kowa da amsar da zai bayar yanzu aka ce an yi accident a guri ko wasu barayi sun zo sun yi sata in ka zo zaka tattara rahoton abin da ya faru sai ka samu rahoto kala ɗari duk wanda ka tambaya abin da zai gaya ma daban to kaga wannan ma na farko da suka ce laqad harad bilalin kilabuna mun dai mun ji karnukan mu suna haushi da daddare fa kullahi muka ce a zibun assa shin kerkeci ne biyo dare an asafur ulu ko kuma dan kura ne biyo dare kaji abin da wasu suke suka faɗa wasu kuma suka ce a falam yaku illa na ba'atu mu ba mu ji kowa ba sai wata ƙara kawai muka ji kamar rurin zaki sun hawa mat sai muka ji kawai wannan muryar kuma ta yi shiru fa kullahi sai muka ce qadatun ri'a kai ta yiwu durwa aka firgita amri a ajidalu ko kuma kumurci aka firgita to kaji amsosi daban-daban fa in yaku min jinnin la abrahu dariqan wa in yaku insa wa in yaku wa in yaku insan ma ka hal insu tafa'alu fa in yaku min jinnin la abrahu dariqan wa in yaku insan ma ka hal insu taf'alu kaji amsa to masu tambaya da suka ji cewa kawai ɗan abu kaɗan muka ji shikenan sai wannan manya-manyan aika-aika suka faru sai suka ce falam yaku fa in yaku min jinni idan wannan ta'adin da aka mana daga aljani ne shine fa in yaku min jinni idan wannan ta'adin da aka mana daga aljanu ne shine fa in yaku min jinni la abrahu dari'an dariqan kai wannan aljani ya kai mai bin dare shine dariqan mai bullowa da daddare shine addu'ar nan ta baki sallallahu alaihi dake cewa illa dariqan ya dariqu bi khairin to fa in yakum min jinni in dai wannan aljani ne ya mana wannan ta'adin la abrahu kai wannan aljani bai gushe ba dariqan kai ya isa mai mai biyo dare wa in yaku insan idan ku mutun ne ya mana wannan ta'adin ma ka hal insu taf'alu kai wannan aikin ba irin aikin mutane bane shine ma ka hal insu taf'alu kai mutane ba sa irin wannan aikin in aljani ne ma kai ya cika takardun aljani in ko mutum ne kai wani aikin fa yafi karfin aikin mutane shine ma ka halin su ba irin wannan ma ka halin su tafalu ba irin wannan aikin mutane suke aikatawa ba kaji amsoshi daban-daban ko eh fa in yakum min jinnin idan aljani ne zo wannan aika aika la abrahu darikan kai ya isa mai tsinkayo dare wa in yaku insanin idan ko mutum ne wannan aika aika ma ka halin su tafalu kai mutum bai cika yin irin wannan aikin ba eh wallahu ta'ala alamu sauran mu zama daya